أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وابتداء العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في أحمد الشرك الذي لنا بهذا المعدل والتأتي بنا ظلة تأتي لنا بالزفر باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da ya zo annabu cewa shi ne sallah ya kufi tasha koda ya ɓoye tahiyarsa ya ɓoye tahiyarsa tahiya ba a bayyana ta ya ɓoye ta amma karantar da ita zai ya karantar da ya koya mutane dai ba a cikin sallah ba amma in dai a lokacin sallah ne tahiya ɓoye ta ake ya kufi tasha koda yawwa yawwa حدثنا أبو سعيد بن الأشج أبو سعيد الأشج هذا تدمو حدثنا يونس بن بخير يونس بن بخير هذا تدمو عن محمد بن إسحاق شكما يا قال محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود shi kuma ya karba daga abdurrahman dan aswadi an abi shi kuma abdurrahman daga babansa al-aswadi an abdullahi bin mas'ud shi kuma aswadi ya karba daga abdullahi dan mas'ud qal abdullahi dan mas'ud yace min as-sunnati yana daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta je ta min sunnati ma'ana koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam an yi kofiya tashahuda shi mai sallah ya ɓoye ta hiyarsa ana wasance shi haka ayyu rufiyar ta shahuda shi mai sallah ya ɓoye ta hiyarsa ko kuma an yi kufar ta shahudu a ɓoye ta hiya an yi kufar ta shahudu a yi rukudu dai ya yi cewa yana daga sallah yana daga sunna manzala a ɓoye ta hiya yawwa mai sallah ya ɓoye tahiyarsa duk da baki ya ɓoye tahiya ƙala abu isa abu isa turmuzi ya ce hadisu bin mas'udu wannan hadisi na abdullahi dan mas'udu hadisun hasan hadisi ne kyakkyawa garibin bako da ya zo ta hanya ɗaya wal amalu alaihi aiki a kansa yake inda a halin ilmi nan ga malamai a kansu a kansu yake tayya ba a bayyana ta sallama ce ake bayyana ta assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah amma tayya ba a bayyana ta to turmuzi ya ce wannan hadisi kyakkyawa ne sai dai ba koyi mai sharhi yake cewa saboda a cikin sanadin hadisin akwai yunus bin bukairi yunus dan bukairu dinnan ka san halinsa yana nufi mai sharhi yana nufi abin da aka faɗa ta cewa shi yunus dan bukairu dinnan mai gaskiya ne sai dai yana yin kure wani zuba amma mai gaskiya ne amma yana yin kure yauwa mai gaskiya ne yana yin kure kuma a cikin hadisin akwai muhammadu bin ishaqa shi ko muhammadu bin ishaqa mudallisu mai yin tadlisi ne dan kasuwa haka ce yayi tadlisi ma'ana ya koya aibin kayan kasuwancin ya bayyana mai kyau to ha kuma a cikin hadisin ma mutum ya koya wani aibi ya koya aibin hadisin ya bayyana kyan hadisin ya ce mai tadlisi sai dai tadlisin ya zo kala-kala na bangaren hadisi ne tadlisi ma da an ce mutum mai tadlisi mai koya laifi ya bayyana abu mai kyau mai koya dan kasuwan da zai koya aibin abin kasuwancinsa ya bayyana mai kyau a ciki amma kuma can akwai aibi a ciki wani ya yi tadlisi ba shi da kyau duk da baki da to sai kuma su kuma a fannin malaman hadisi kuma tadlisin su gashi nan shi ma dai ba mai dan kyau bane da amma ba irin wancan na dan kasuwa ba tadlisi in aka ce hadisi wanda aka wa tadlisi wanda aka boye aibinsa a cikin sanadin hadisin aibin sanadin aka bayyana kyan za'irinsa to tadlisin ya kasu wajen kaso uku akwai tadlisin taswiya tadlisi na daidaitawa yaya yake mai ruwaya ya rawato hadisin daga shehinsa daga shehinsa shehin nan nasa gangariya ne shi kuma shehin nan nasa gangariya ya rawaito daga wani daga shehinsa to kila shi kuma shehin nasa rauna ne kuma ya rawaita daga shehin shehin nasa gangariya da shi kuma yanzu na ƙasan da na sama can gangariya ne amma ga ɗan wani rauna a wajensu to yana da yauwa ba a ce ya rawaita ba amma dai sun haɗu sun yi zamani daya zai iya ya rawaita ko bai rawaita ba to shi mai shi mai wannan mai tablisi idan ya zo sai ya jefar da wannan na tsakiya rarraunan na tsakiya kawai ya faɗi daga wannan shehin nasa gangariya dinnan sai ya faɗi shehin rarraunan can kuma gangariya saboda da wannan gangariyar da wancan sun haɗu zamani ɗaya a zuciyar sai ya raya cewa ya karɓa a wajensa kawai duk gaba ki ɗaya kaga yanzu ya jefar da rarrauna a ciki ya faɗi gangari a can wanda ya shura da aikata irin wannan suna cewa malam baki ya tubinin walidu wannan suna ce masa tadlisin taswiya suna ce masa tadlisin taswiya to wannan shine malamai suka fi malaman hadisi wannan suka fiki tajlisin da suka fiki kenan kaga dai a ɗauku tajlis to akwai kuma tajlisin shehunai shi kuma ya yake tajlisin shiyoki shi kuma ya yake mai ruwaya ya rawaito hadisin daga shehinsa da ya ji a wajensa da ya ji a wajensa shehin da ya ji hadisin a wajensa gashi ya ji a wajensa to amma kila yana da dan wani lamba yana da rauni ko malamai sun taba shi to shi kuma gashi a wajensa ya karɓo karatun da ya faɗa a wajensa ya karɓo karatun ba za a karɓa ba to shi kenan sai ya faɗi wani sunan da ba a sani na sai ya faɗi wani sunan nasa sunansa ne a kuma ba a san shi da shi ba ko kuma ya ma wata alkunya yawa sai ya faɗe shi da wani suna daban wanda ba a san shi da shi ba ko kuma ya ma wata alkunya kowa ya san shi da baban muhammadu baban muhammadu kila kuma akwai ƴaƴansa akwai abubakar ɗaya ce an karɓa daga baban abubakar sai abu waye baban abubakar wannan to ko kuma ya faɗi wani su ko wata alkunyar tasa ko wani ko ya dangana shi da sunan baban da ba a sani ba babansa dai umaru da aka aka sani to ashe kuma ana cewa da babansa baban baban wani ko baban kaza sai ce daga wani zuwa baban wani yadda ba za a taba ganewa ba na saboda kenan ko ya sufanta shi da wani abu da ba a sufanta shi an san da an ce almadda ga abin wanda aka sani ko ya sufanta shi da wani abu na san ne ba wai ƙarya yi ma ba har kuma na zuwa dinga to wai waye wannan ne wannan dai ai yanda wala aka to wannan ma tadlisi ne ba ba sa so amma da kai wancan ba to sai tadlisin sanadi sai tadlisin sanadi shine mai ruwaya ya rawaito hadisi daga wanda ya ji mai ruwaya ya rawaito hadisi daga wanda ya ji daga wajensa sai ya rawaito wani abun kuma ya hada da wani abun da ba daga wajensa ya ji ba da daga wajensa ya ji ba amma fa bai ce shi ya gaya mun ba a hanyar ce shi ya gaya mun kuma yanzu sunansa makaryaci yanzu kuma duk sai a kifar da komai nasa sunansa makaryaci bayan ya rawaito bayan ya rawaito hadisin na wannan da ya ji kaga ai yanzu ana ganin yanzu ma duk magana da yake faɗa ta wancan ce sai ya faɗi wani karatun kuma sai ya shuru sai ya faɗi wani karatun kuma sai ya shuru sai a zace oh to wannan ma daga wajen daga wajensa ya rawaito to wannan a bai ce daga wajensa na rawaito ba cewa da wajensa ya rawaito ba to wannan ma tadlis ne yau ya faɗa da ya faɗa karatun da za a iya yi za a yi ɗauka to wai wannan karatun da ya faɗa shi ma daga wajen wancan ya rawaito ko kuwa daga wajen sa ya rawaito ko ba ba da wajen sa ya rawaito ba yau ba ko kuwa ya ce wane ya ce wane an san ya zauna da wannan wane an san zai iya yiwuwa daga wajen sayar wata kawai kama maganganun mutu kusan gani kawai kawai saboda ka zauna wajen wani babba ka zauna wajen wani babba ko kawai ka ce ya ce to ya ce kai ya gaya wa koko wa ya gaya koko ya aka yi to ba ya gaya mun ba in ka ce ya gaya ma bai gaya kuma wannan ƙarya ta ta faru haka ce kamar da ake shehu ya ce dama wanda bai gan shi ba ko bai zama da shi ba don ya ce shehu ya ce an san wani ya gaya ba ba kaza kaza ba amma irin wanda zai je ya zauna garin ko makaranta zamanin shehu ko ba shi da wata alaƙa dai da shehu kila an kawo shi da ya shehu ya yi masa addu'a ko ya je zauna a gidan wani babba ba shi da wata alaƙa ya gan shi da ya kawai ya yi masa addu'a ya ce ya ce ha bai ce ya ce mun ba ya ce ko haka yanzu wannan zai iya sawa wani ya zata o to yanzu shi ya gaya wa kenan tun da ya zauna tare da shi ya yi zamani da shi duka amma kuma ba gaya mara amma ko da ya ce fa ya ce mu ba in ya ce ya ce mu kuma ya zama makalaci yau to faɗar wannan wani ya ce dinnan kayar da mutum ɗaya ko kayar da mutum biyu tsakaninku ko ko kayar da abu jidai wannan shi ma ana ce masa amma bai kai kamar na wayancan ba na wayancan ba misalin wannan akwai shi ali bin hashirun ya faɗi irin wannan ya ce muna zaune a wajen sufiyan bin uyayenata muna wajen sufiyan bin uyayenata faƙala sai sufiyan bin uyayenata ya ce ƙalar zuhuri malam zuhuri ya ce kaza kaza sun yi a zamani da komai da kamar shi ya gaya wa kenan malam zuhuri ya ce kaza faqila lahu sai aka ce masa asami ita minhu kai ka ji daga zuhurin ya faɗi wannan karatu ƙara sai ce haddasa ni bihi abdurrazzaq a abdurrazzaq ne ya gaya amma amaru shi kuma ya karɓa daga ma'amaru shi kuma ma'amaru daga zuhuri yanzu mutum biyu ne ma kusan tsakaninsa da amma ya ce ƙala zuhuri zuhuri ya ce a ya ce ba ya ce mun ba ya ce ku dinga lura wani zuwan magana wani zuwan mun kawo kisan wani shi zan ce wallahi shi ni ya gaya wa ko wani ya gaya wa ina ji ko haka aka to wannan daban daga ce kawai ya ce ya ce kai ya gaya wa ko ya aka yi wannan shi ma tajlisi ne na farko dai ya fi tsanani na biyu da ɗan sauƙi na uku ma da ɗan sauƙi sauƙi sai shi mai shari'a ahmad shakir ya ƙara wani tadlisin tadlisin haɗawa tadlisin haɗawa ka kawo maganar wani shehi sannan wane ya gaya min da wane kuma kai shiru sai a zaci dukkan su biyun nan sai ko su suka gaya ma har yanzu ka hada da wani ko kuma na tadlisin yin shiru tadlisin yin shiru ka kawo wane ya ce kaza ya gaya wane kaza kai ka faɗi shi kai ma wane ya faɗa shi ma baka yi shiru baka faɗi cewa ba kai abaci kai ne duk gaba kida kamar wayancan ne dai duk gaba kida wannan shi ake cewa tadlisi yanzu tadlisin daidaita ka yadda rauna tsakanin ingatattu ko tadlisin shehunan can ka faɗi sunansa ko wani abu da ba abu ko ko wannan tadlisin da ake cewa na sanadi na sanadi din to shi aka ce shi wannan mutum Muhammad ne da ishaqa wa yana wannan tadlisin ko wanne yake yi a ciki na safarkon yake ko na biyu yake ko na uku yake Allah yana yi wal haqu ne sharhi yace gaskiyar magana ce in dai magana Yunus bin Bukaymin ce Yunus bin Bukaymin din nan fiqa ne yaddaje ne ingatacce ne ba wata magana a kansa duk wanda ya magana a cikin sama bai dace ba faɗa dai kawai ya yi da yawa wani kawai ya ji ya kawai bai san mutumin ba Allah ya ji malaman hadisi da su wannan zamani a wannan zamani za su tara hadisi haka kawai baka taba ganin mutum ba ba taba ka amma an cika ma kai ai mai zagin manya ai mai kaza ne ai mai kaza shi kenan kuma kai ka dauka shi kenan kuma kai ka dauka ai mai kaza ne ya aka ya aka wawa shi kenan ka dauka shi kenan kai ma kuma in ka je wani sai ka bata shi sai labari ya to kaga yanzu wannan dole zai a ce yanda wane ya bata ko kuwa haka dan dai akwai dan wata magana dugu-dugu su dai bayan Allah ne akwai kyakkyawan zuciya ce da su amma kuma kila wani ya gaya musu kamar da mun shafa faɗar wannan ituriki da suke batawa din nan ba ba ta ce wani to shi ma duk wanda ya bata shi bai dace a cikin bata shi ba to kaga yanzu hadisi ingata in dai dan in dai dai yunus bin bukai ne ingantacce hadisi ingantacce duk gaba gida sai muhammad bin ishaq da aka ce shi mujallasi shi muhammad bin wa amma ibn ishaq amma wannan muhammad bin ishaq din nan fa innahu siqatu hujjat shi kansa ingantacce kuma hujja ne na hadisi in ya faɗa shi kenan kakka ma jira komai kuma hujja ce hujja ne yake cewa mun yi magana a kansa cikin hadisai guda biyu da suka shi kuma in ma dai don sabi da wa'annan ne aka turmuzi ya taɓa wannan hadisi duk gaba ke ya to hakim ya rawaito wannan hadisi ba ƙasa babu hakim kun mustaga hakim ya rawaito wannan hadisi ta hanyar min ɗariki abdulwahi bin ziyari ta hanyar abdulwahi bin ziyari shi kuma abdulwahid din nan alil hasan bin ubaydillah daga hasan dan ubaydillah shi kuma hasan dan ubaydillah din nan daga abdurrahman bin al-aswad da sanadin sa da sanadin sa hakim yace sahihu wannan hadisin da ya kawo ingantacce ne ala shartu shaykhaini a bisa sharadin bukhari da muslim amma ba su fitar da shi ba amma yanzu daidai ka da hadisin bukari da musulun daidai ka da bukari da musulun ta hanyar abdullahi bin ziyadi an alhassan bin ubaidillahi an abdurrahman bin al'aswani to har yanzu ga wata hanya yanzu cewa gari hudun nan ne akwai dan magana cewa hassan din nan ya ingatacce ne ma sahihi ne sai wa turmuzi ba ba wasa ba ne turmuzi kuma littafin turmuzi din nan duk da ingancin littafin hakimu amma dai turmuzi yana gaba tunda su ne sittu sahihim na musulunci su ne ingatattu guda shida din nan dai na kan gaba to sannan kuma wa'yancan su musnadin ahmadu bin hanbal su mustadrak din su waye su amma kuma dai za a iya kafa hujja da su duk da wakila to yanzu ka ga wata hanya shi hakim ya kawo wannan hanya cewa ingantacce ne duk sharaɗin bukari da musulmi sun hagu kuma wa faƙahu zahabi imamun zahabi kuma ya dace da shi ya datar da shi a haka to ko zahabin ya ce haka ne to shi ke nan wa ƙarra wa aidan abu dawuda abu dawuda ya rawaito shi ma haka wal hakim to wa ƙarra wa abu dawuda abu dawuda ya rawaito shi kuma har yau abu dawuda ya abu dawuda ya rawaito wannan hadisi hakim ya rawaito wannan hadisi ta hanyar yunus bin bukhayr da shi wannan yunus dan bukhayr ta hanyar sa allati huna wata ita ce wannan hanya wa qala hakim hakim yace sahihun ala shart muslim wannan hadisin ingantacce ne a bisa sharadin muslim bai inganta ba sharadin bukhari saboda tsananin sharadin bukhari amma kuma inganta a bisa sharadin muslim amma musulun ya fitar da shi ba ma'ana har yau dai ko ta hanyar shi wannan bukhari din ne har yau ingantacce ne dinga baki da kuma zahabi ya datar da shi zahabi ya ce haka ne gaskiya dinga baki da to babu ma ne ka ga yanzu su biyun nan da ta hanyar bukhari din da ta hanyar da ta hanyar shi abdulwahi da dinnan dukkansu hadisai ne ingatattu dukkansu ingatattu ne to haka yanzu wannan hadisi hadisi ne ingatacce ba ka san hasani ba tukur hadisi ne ingatacce kuma ba ta hanya ɗaya ba ta hanyoyi duk ga baki ɗaya Allah ya saka musu da alheri Allah babu ma da wannan babu ne cikin abin da ya so kaifar julusu ta shahudu to yaya ake yin zaman tahiyya din zaman sallah dai an sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zama kan kafarsa ta hagu can kafarsa ta hagu sannan ya kafa kafarsa ta dama sallallahu alaihi wasallama haka yake zaman sallah ya zauna kan kafarsa ta hagu sannan ya zauna ta dama yayi haka gashi ya zauna kan wannan kafa ta hagu sannan ya kafa wannan kafa to to kuma yanzu zaman tahiya kaman zai dan fi tsayi to shi kuma zaman tahiya ya ake حدثنا أبو كريب أبو كريب يا بن سلمو حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس يا بن سلمو حدثنا عاصم بن كليب عاصم بن كليب يا بن سلمو الجرمي عن أبيه شيكما دقا بابنسا عن وائل بن حجر دقا وائل بن حجر قال wa'id ya ce ƙaddintul madinata na zo madinan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama zuwansa na farko kultu sai na ce la'an zoranna wallahi zan kalli zan yi duba ila salata rasulullah sai zuwa sallar manzon Allah dan gaya yake sallah bari duba an gaya manzon Allah yake sallah salam ma jalasa yayin da manzon Allah ya zauna akwai hadisin ya faɗi abubuwa ya faɗi abubuwa to yanzu kuma dan nan inda magana ta zo sai turmuzi ya zaɓi nan wajen falon ma jalasa yayin da manzo Allah ya zauna ya'ani yana nufin litashahudi dan manzo Allah ya yi tahiya iftara sharijila kul yusra sai manzo Allah ya shimfida kafarsa ta dama ta hagu manzo Allah ya shimfida kafarsa ta hagu wa ba yadahu yusra ya ɗora hannunsa ta hagu a kan ƙafarsa ta hagu ya ɗora hannayensa ala fakizi hiliyusura a bisa cinyarsa ta hagu wani sabarin jila huliyun na manzalla ya kafa ƙafarsa ta dama kamar yanzu wani hadisin zai cika shi to yanzu kuma a tahiya ta ƙarshe ba tahiya ta biyu ba yanzu manzo Allah kuma duwahunsa ya zauna a ƙasa yanzu duwahunsa ba akan kaman kafar ya shimfiɗa ta a gabansa yanzu zaman da ne haka zaman da ne haka haka yanzu duwahuna ne a ƙas ga wannan kafa na shimfiɗa ta ga hannu a nan a yanzu wannan kuma ga ta abu ita kuma hannu yana kanta zai zo duk gaba gida saɓanin tahiya ta biyu ita ku haka ne ya zauna kan kafar hagu ya kuma kafa wannan ta dama din nan ta dama din nan kala abu isa turmuzi ya ce haza hadisun hasanun sahihu wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce wal amalu alaihi aiki a kansa yake inda aksar ahalin ilmi nan daga tili daga malamai wa qawlu sufyan as-sauri shine man fadin sufyan as-sauri wa ahalin kufati da mutanen kufa malaman kufa wabilin mubaraki da dan mubarak ji akan wannan suke babu min ga wani babu ma duk irin daga cikin dai wannan babu mai irin sa ne haddathana bundar bundar ya zantar da mu muhammadu bin bashar shine muhammadu dan bashar haddathana abu amir al-aqadi abu amir al-aqadi ya zantar da mu haddathana fulayhu bin sulaiman al-madani Sulaihu ɗan Suleiman al-Madani ya zantar da mu haddathani Abbas bin Sahalin Abbas dan Sahalin ya zantar da ni dan Sahalin Sa'idi qala Abbas nan ya qala yace sa ijtama Abu Humaydin Abu Humaydin ya haɗu wa Abu Usayd da Abu Usayd وسهل بن سعد ده سهل بن سعد ومحمد بن مسلمة ده محمد بن مسلمة وانا دي صحابان النبي صلى الله عليه وسلم تو sun hadu fazakaru salata rasul sai suka magana akan suka ambaci sallan manzon Allah kowa yace ga yanda annabi yake sallah suka tuna yanda malamin su sallallahu kuma annabi su yake yi faqala abu humayd sai abu humayd yace ana alamukum bi salati rasul ni na fi ku sanin sallan manzon Allah kila ya riga su kila dai kuma dai wannan dai magana ce ta manya jiddare gaba daya na fi ku sanin na fi ku sanin sallan manzon Allah sallallahu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jalasa ya'ani yana nufin litashahud manzon Allah idan ya zauna a tahiyya da ya zauna a tahiyya ya kawo abubuwa hadisi ne mai ɗan tsaho ya ka kawo sunnoni da ɗan yawa na sallah ga baki ɗaya amma ba wai duk abubuwan sallah wannan hadisin akwai maganganu mai ban dariya a kansa na zance wanda suka kafa hujja da shi akan ba a kabalu aka ce ai ba duk komai na farilla ya kawo ba bai faɗi kabalu a ciki ba ba duk malaman mu sun yi musu bayani a kansa to manzala sallallahu ya zauna ya anili tashahudi dan yayi tahiya faftara sharijila kullu sura sai manzala ya shimfida kafarsa ta hagu wa aqbala bi sadr yumna ala qiblati ya fuskantar da gaban wannan kafarsa kuma ta dama ta kalli alqibla ma'ana ya kafa ta kenan ta kalli ya kafa ta wa kaffahu liyusra tafin hannunsa na hagu dinnan a laruku batihil isra yana kan gwiwarsa ta hagu hadisin wa'ilu yana kan cinya hadisin hubaid dinnan yana kan gwiwa ala'ayi halin diddai inda hannun ya zauna da yayi ya zama dai wannan kafar ta hagu hadisi ingatacce yana kan cinya gashi hadisi ingatacce hadisi kyakkyawa ingatacce yana kan cinya hadisi kyakkyawa ingatacce yana kan gwiwa ma'ana duk inda mutum ya ajiye hannun hagu akan kafa hagu wa ashara bi wa ashara bi asbu'ihi shi ma ka yato ne Allah ya nuni da hannunsa haka ba kadawa ba mu ne mazhaban malikiya ne kadawa amma ba a kadawa manzo Allah ya nuni da hannunsa haka ya'ani sababata yana nufin wannan manuni ita ce sababa manzo Allah hannun dama kenan hannun hagu haka za ka ɗora shi kawai ka miƙe yatsun ka miƙe yatsun su kalli abu wajen ruku ne ake kaman kama gwiwa amma wajen wajen tahiya kawai miƙe yatsun kawai ajiye su zaka ka miƙe su su kalli gabas su ma wannan hannun dama ne zaka dunkule wayannan uku ka ka wannan ka yi nuni da wannan sababa din duk ga baki daya ka nuni da su ba ka kada ba sai dai tun da wani malamin ya ga shi kai nuni da su to wa ashara bi usbu'ihi ya nuni da yatsansa yayi in aka ce bi usbu'ihi yayi ko ko bi bi isba'ihi shi ma di yayi karatu ne wajen guda goma ba wasalinta yana da ko bi usubu'ihi yayi ko bi isba'ihi dai yayi yana nufin ala abu isa turmuzi ya ce wa haza hadisun hasanun sahih hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa bihi yaqulu ba'd ahlul ilm da shi ba arun malamai suke yin fatawa ko qaulu shafi da amma shi dai shafi inda yazo a hadisi to ba ja shafi akai yake wa ahmada da ahmad bin hanbali wa ishaqa da ishaqa ibn rahawai qalu suka ce ya aqudu fi tashahhud al-akhir ala warikihi ya aqudu shine ya ya ya dunkule hannunsa haka abu fi tashahhud atahiya ta ƙarshe dinnan ya ɗora ta a kan cinyar nan tasa ya ɗora hannu a kan cinyar nan tasa wata ju suka kafa hujja bi hadisi abi humaidin da wannan hadisi na abi humaidin wanda zai zo nan gaba da hadisin abi humaidin din wa qalu ya aqudu fi tashahhud al-awwali ala rijlihi al-yusra wa yansubu al-ukhra wa ƙalu suka ce ya ƙa'udu di ya ƙa'udu ne wa ƙalu suka ce ya ƙa'udu fi tashahudul akin ta hiyar ƙarshe dinga duba ƙalu suka ce ya ƙa'udu ya zauna fi tashahudul akin a ta hiyar ƙarshe alawar ki akan tsuwahunsa in tahiyyar ƙarshe ya zauna a kan ɗuwahunsa a ƙasa saboda wannan hadisi na abu waƙalu suka ce ya ƙa'udu amma tahiyya ta biyu tahiyya ta tsakiya ɗin nan tahiyya ta tsakiya ko ya zauna a larin jirgin yusra a kan ƙafasa ta hagu wayan subul yuna ya kafa ta dama kamar da ya faɗa ta ƙarshe ce zai ɗuwahunsa ya kai ƙasa ya tura ƙafa gaba gaba amma ta farko ta iya farko ko ya zauna aka Allahumma salli ala sunan ya qaudu ne duk gabaki daya ya qaudu ya qaudu Allahumma salli ala sunan alhamdulillah